إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjidu al-imam al-bukhari a nan anguwar sonisi a birnin niyame domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid a majalisunmu mai taken tauhidi shine asalin addini wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka yau muna sha biyar ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wannan ya daidai da shekara miladiya 2026 idan ba a manta ba za mu tashi babu ma ja'a fi man lam yakna bil halifi billahi babin da yazo game da wanda bai yarda da rantsuwa da Allah ba ma'ana an rantse mishi da Allah akan abu kaza amma duk da haka bai yarda ba to wannan babin zai nuna mana kuskure ne mutum ya rantse da Allah akan abu amma kuma ka ki yarda tare da rantsuwar da yayi malam yace an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum kada ku yi rantsuwa da iyayenku kace na rantse da ma'aifina ko da ma'aifiyata man halafa billahi falyasduq kuma duk wanda zai yi rantsuwa da Allah to yayi gaskiya ya kasance rantsuwar da yayi akan gaskiya yayi ta wa man hulifa lahu billahi falyarda kuma duk wanda aka rantse masa da Allah akan wani abu to ya yarda wa man lam yarda falaysa min Allah wanda bai yarda ba bayan an masa rantsuwa to wannan baya daga cikin mutanen Allah rawahu ibn majah bi sanadin hasanin ibn majah ya rawaito sa da sanadi mai kyau fihi masail karkashin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko annahyu anil halif bil aba mun ga hani da aka yi game da rantsuwa da iyaye الثانية نبي الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى umarni da aka yi ga wanda aka ma rantsuwa da ya yarda mana an umarci wanda aka ma rantsuwa da Allah ya yarda asani asalisa na uku wa'idu man lam yarda mun ga me yake da suna laihi ko alkawali na azaba da aka yi na ga wanda bai yarda ba wannan hadisin dai a takaice abin da yake nuna muna ba a rantsuwa da kowa sai da Allah kuma idan za a yi rantsuwa da Allah a tabbatar akan gaskiya za a yi sannan shi wanda aka rantse ma to in dai har da Allah aka rantse to ya yarda rishin yardan zai sa ya kasance daga cikin mutanen banza ba mutanen Allah ba a takaice rantsuwa ibada ce ba a yin ta da kowa in ba da Allah ba kuma rantsuwa ko da akan gaskiya ne ba a so mutum ya yawaita ta shine wani mai hikima yake cewa la tahlifanna ala sidqin wala kadibin wa in abaita fa'addil halifa billahi yace ku da gaskiya kada ka yawaita rantsuwa balantana ma akan ƙarya yace in kuma ta kama zaka yi rantsuwa to ka tabbatar da Allah ne zaka rantsi kenan yana daga cikin shirka rantsuwa da Allah kuma yana daga cikin kuskure a rantse ma mutum a rantsuwa da wani Allah yana daga cikin kuskure a yi maka rantsuwa amma ka yarda domin mafi yawanci abin da ke ja wasu ma har su yi rantse da wanda ba Allah ba in aka yarda da rantsuwar da suka yi yanzu mutum ne zai ce maka wallahi sai ka ce kakiya sai ce na sha aradu na sha takwaran kwatsa dan me yasa ya ƙara wannan rantsuwar dan baka mi ba baka yarda da ta farkon da yayi ba malam yace babu qauli ma sha Allah wa shi'ta babu mai bayani akan fadin in Allah ya so da kai ko kuma kai da Allah kuka so ko Allah ya so da kai shine masha Allahu wa shi'ta haka Allah ya so kuma haka kai ma ka so an kutailata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qala kutaila yace wani ba yahudi ya zo wajen ma'aikin Allah sai yace innakum tushrikuna yace ku musulmai ko kuma kuna shirka taquluna ma sha Allahu wa shi'ta domin kuna cewa in Allah ya so kuma in mutum ya so wata kolona wal ka'aba kuma kuna rantsuwa da ka'aba kuna cewa na rantsi da ka'aba fa amarahum nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza aradu sai manzo Allah ya umurce su idan suka so an ya halifu su yi rantsuwa an ya kulu su cewa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba maimakon na rantsi da ka'aba kenan wa an ya kulu ma sha Allahu thumma shi'ta kuma su ce haka Allah ya so sannan kai ma ka so kenan maimakon washe ita sai aka kawo summa kenan mun yi bayanin sum bambanci tsakanin summa da wawun a darasi na ƙarshe rawahu an-nisa'i wa sahahu wa lahu aidan an ibn abbas har yanzu daga ibnu abbas anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce ma ma'aikin Allah ma sha Allah wa shi'ta haka Allah ya so kuma kai ma ka so ko kuma in Allah ya so kuma kai ma manzon Allah ka so faqala sai manzon Allah yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kishiya ga Allah ma sha Allah wahdahu a'a in Allah ya so dai shi kadai wal ibn majah an at-tufayl akhi aisha li ummiha a riwaya ta ibn majah daga at-tufayl wanda dan uwan aisha ne amma bangaren ma'aihiyarta uwa guda suke da aisha qala yace ra'aituka anni ataitu ala nafarin min al-yahudi yace nayi maholki kaman nazo a wajen wasu mutane na yahudawa qultu sai nace musu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna uzair ibn allah sai nace musu lalle ku da babu mutane kamar ku ba dan kuna cewa uzair dan Allah bane ma'ana ba dan kuna cewa uzair dan Allah bane to da babu wanda yake ku daraja qalu suka ce wa innakum la antumul qaum kuma ai da babu wanda yake ku daraja law annakum laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammadu ba dan kuna cewa ba in Allah ya so kun Muhammadu ya so thumma marartu bi nafarin minan nasara sai na biya a wajen wasu jama'a na nasaru fa qultu sai nace innakum la antumul qaum lalle ku babu mutane kamar ku laula annakum taquluna almasih ibn Allah ba dan kuna cewa ba almasih dan Allah ne qalu suka ce wa innakum la antumul qaum haka kuma da babu mutane kamar ku laula annakum taquluna ma sha Allah ba dan dai kuna cewa ba Allah ya in Allah ya so wa sha'a Muhammadun kun Muhammadu ya so falamma asbahtu lokacin da nayi waye gari akhbartu biha man akhbartu sai na bada wannan labarin ga wanda na ba ma'ana sai na ba wasu mutane labarin wannan abun sun ma'atai wannan maharkin da na yi sun ma'ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu sannan sai na zo wajen ma'aikin Allah na ba shi labari ƙwala sai ce hal akhbarta biha ahadan ka ba wani labarin wannan maharkin kultu na'am na ce eh ƙwala ya ce fahimidallah wa atna alaihi sai manzo Allah ya yi ma Allah godiya ya yabo a kansa ma'ana yin hutubatul haja kamar zai yi wa'azi kenan zai yi nasiha sun makala sai ce amma ba'adu bayan haka fa'in na tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum tufail ya yi wani mahulki wanda ya ba wasu daga cikinku labari wa inna kum kultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhakum anha kuma lallai ku kuna faɗin wata magana wadda wani abu kaza da kaza yake hana ni in hana ku ita fala ta kulu don haka daga yau kada ku sake cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammadu haka Allah ya so kuma haka Muhammadu ya so walakin kulu sai dai ku ce ma sha Allah wahdahu haka Allah ya so shi kadai kenan ba a cewa in Allah ya so da wane ko kuma haka wane haka Allah ya so wane ya so a sai dai in Allah ya so sannan wane ko haka Allah ya so sannan wane fihi masail a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli al'ula na farko ma'arifatul yahudi bi shirkil asfar kasancewar yahudawa su kansu sun san shirka karama asaniya na biyu fahimul insani idan kana lahu hawa gane mutum idan yana da son zuciya ma'ana kana iya gane mutum yana da son zuciya ana gane da kyau ko menene malai yake nuhi anan shine kasancewar yahudawa sun san shirka amma son zuciya ya hana su son zuciya ya sa suna yin shirkar nasaru haka su ma sun san shirka sun san abin da suke shirka ne amma son zuciya ya hana su bari asalisa na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallam amma su kun musulmai ga su da yake ba su da son zuciya ko da suka gane shirka ne manzon Allah yake su bari sai suka bari asalisa na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah aj'altani lillahi niddan shin ka sanya ni kishiya ga Allah fa kaifa biman qala to ta kaka ga wanda yace mali man aluzu bihi siwaka ba ni da wanda nake komawa zuwa gare sa idan ina neman taimako in ba kai ba wal baitaini ba'dahu da kuma baiti guda biyu da suke biyo masa wannan abinda maliki nuhi shine idan ya kasance cewa aka yi kawai in Allah ya so Muhammadu ya so cewa haka kawai da aka yi manzon Allah ya ce an haɗa shi da Allah kamar an sa shi a matsayin kishiya ga Allah to ina ga wani mawaƙi da ya ce ya kai manzon Allah ba ni da wanda nake neman taimakonsa ina cikin bukata in ba kai ba wannan ishara ne zuwa ga wani wata kasida da ake ce ma alburda ana ganin da ke wadda shahararren kasida ce wadda 'yan bidi'a suka yi sufaye ta jima sosai wannan waƙar to a cikinta yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami yace fa inna min judika ad-dunya wa durrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ana gane da kyau ko to wannan shine abin da yake nihi wanda baitutukan in ka ji su akwai kurakurai sosai akwai shirka sosai a ciki bari mu fassara wannan baitin guda biyu da malai yake nuhi shine yace ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka ya kai mafi darajar halittu wannan ta tabbata manzo Allah shine mafi darajar halittu to amma fadin sa babu wanda nake neman taimako in ba kai ba inda hululil hadithil amimi a lokacin da wani al'amari gamammi ya same ni ma'ana lokacin nake cikin bukata babu wanda nake neman taimakonsa in ba kai ba to kaga wannan karar shirka ce domin mai Allah yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zuwa gare ka kade muke neman taimako kina kaga wannan shirka ce karara an samu zon Allah kishiya ga Allah sannan a baiti na biyu shi ce fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulum wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami yace yana daga cikin kyautarka ya kai manzon Allah da kama mutane shine duniya da lahira wai manzon Allah shi duniya da lahira wannan maganar gaskiya ce a gaskiya ce kuma na amsa ko kuma kun goyi bayan shi cewa manzon Allah shi ya halici duniya da lahira to me aka bar ma Allah kenan ba bar ma Allah komai ba an kwashi an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yace yana daga cikin kuma iliminka ilimi na lauhul mahfuz da kuma ilimi na alƙalami allahul mahfuz shine wanda a cikinsa Allah ya rubuta komai dukkanin abin da jawar hatta wannan zaman da muke da magana da muke duk abin da zamu faɗi akwai shi a rubuce a cikin lauhul mahfuz kuma shi wannan allahul mahfuz Allah kadai ya san abin da ke cikinsa daga farko har ƙarshe haka alƙalami wanda shi ya rubutun wannan abin ana gane da kyau ko Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ana gane da kyau ko kenan wannan kuskure ne wannan abu ya cikin sun kumshi shirka mai girma to shine abin da malai yake nuhi anan da baitutuka guda biyu wanda suke bi masa malam yace arabi'a na hudu anna hada laysa min ash-shirki al-akbar kasancewar wannan baya daga cikin babbar shirka li qawlihi domin fadin sai yamna'uni kaza wa kaza kaza da kaza ya hana in hana ku domin da babbar shirka ce da ba abun da zai hana manzo Allah ya hana su lokaci guda al-khamisa na biyar annar ru'ya salihah min aqsamil wahyi kasancewar maholki na gari maholki na gari ma'ana maholki mai kyau yana daga cikin nau'i na wahayi ana ganin da kyau ko domin ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce ar-ru'ya salasatun fa bushra min ar-rahmani wa takhwifu ash-shaytani wa hadithu nafsin maholki kala uku ne imma wata bushara daga Allah ko kuma tsoratarwa daga shaidan ko kuma labarin zuci kana son aure ne sai kai ta mawarkin ga kanan an kulla maka aure talauci ya maka yawa sai kai ta mawarkin ga kanan kaɗin shi kuɗi wannan duk labarin zuci ne ana gane da kyau ko kana cikin kwana sai kai mawarkin kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bushara ce daga allah cewa za ka gan shi domin duk wanda ya ga manzon allah manzon allah ya ce man ra'ani fil manami fa sawfa yarani ya kazatan duk wanda ya ganni a cikin mahalki to sai zai ganni ido biyu wannan shi kenan wannan bishara ce na uku shine tsoratarwa daga shaidan kai mahalkin maciji ya maka koshiya to wannan duka tsoratarwa ce ta shaidan as-sadisa na shidda annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkami kasancewar shi mahalki yakan iya kasance dalili na shar'anta wasu hukunce-hukunce amma wannan sai in manzo Allah na raye in manzo Allah baya raye to duk hukuncin da duk muhulkin da zaka yi inda ya ta'allaka da wani hukunci to ba aiki da shi ka'ida ce wajen malaman usul suke cewa la tunatul ahkami birru'a ba a cira to hukunce-hukunce ta hanyar muhulki misali kana kunci sai kai muhulkin wani tsoho a cikin hoyaran kaya da horin geme ya ce maka durin juma'a ka rika yin sadaka ta sukari ko sadaka ta dabino wannan kawai shedan ne ke so ya saka a cikin bid'a domin kun san shedan yana son bid'a al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah shedan ya fi son bid'a hiya da sabon Allah don ita bid'a zaka yi tai kana tsammanin ibada kake yi alhali aikin banza kake harare cikin duhu malam yace babu man sabba dahra faqad ada Allah ba mai bayani akan duk wanda ya zagi zamani to ya cutar da Allah an gane zagin zamani kai wannan lalataccen zamani Allah ya ɗebe ma wannan zamani subhanallah to duk wanda ya zagi zamani to ya cutar da Allah wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya shi ba komai bane face rayuwar duniya rayuwar mu ta duniya namutu wa nahya mu mutu mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahr kun babu abin da ke hallaka mu ba abin da ke kashe mu in ba zamani ba wa ma lahum bidhalika min ilmin kun ba su da wani ilimi game da wannan inhum illa yazunnun su dai kawai suna zato ne ma'ana su mutuwa ganin suke ba Allah bane ke kashe su a zamani ne ke kashe su in sun mutu zamani ne ya kashe su irin wannan su ake cewa ad-dahriyun akwai akwai wata nazariya da ke gare su shine suka ce asali mutane na da tun wanda aka yi a farkon duniya har yanzu su ne idan suka mutu kuma sai su koma jarirai kuma a sake aihuwarsu yanzu ali an yi ali na wasu shekaru wasu shekaru aru-aru an yi ali wasu shekaru aru-aru an yi mai da suna an yi laili ana gane da kyau ku wannan shi da kenan ta su ne addahariyuna su kawai ganin suke ita rayuwa a mutu ne a rayu ka mutu kuma wani lokaci a sake aiho ka kai wata rayuwa fi sahihi wannan kenan shirme ne abu ne wanda yake ƙarya kuma wahayi ne na shaidan mutum guda Allah yake halitta in Allah ya halice ka babu irinka in ka mutu kuma ba za ka taɓa komowa ba sai gobe alkiyama ya ce fi sahihi عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ألا مدوكياتي يؤذيني ابن آدم دان آدم ينا تشوتدني يعني ينا تشوتدني يصب الدهر بمن ينا زاجن زامني وأنا الدهر الهالي كمنيني زامني أقلب الليل والنهار إنا جيجي ودري ديني وفي رواية أشوة رواية لا تصب الدهر kada ku rika zagin zamani fa inna allaha huwa dahru domin Allah shine zamanin fihi masail a karkashin wannan akwai masaloli al'ula na farko annahyu an sabbi dahri hani da aka yi game da zagin zamani kai wannan zamanin wannan lokacin lalataccen lokaci ko lalataccen zamani a'a asaniya na uku tasmiyatuhu adhan lillahi an sunanta ma wannan cutarwa ga Allah ce الثالثة نأكو التأمل في قوله أبو اللورا قمد فإن سفا إن الله هو الدهر جميع الله شيني زامني الرابعة نهدو أنه قد يكون سببا ولو لم يقصده بقلبه أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه كودا بكيني ينزاجي بطوانا أمت ينزاجي يكي ana gane da kyau ko ma'anan ko da baka yi niyan kai Allah ne ka zaga ba a matsayin zagi kake domin zamanin wa ya halici zamanin Allah shi ne ya halici zamanin ana gane da kyau ko al-imamu shafi'i na da wani waƙe ke cewa nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana ونجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمن لنا هجنا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض عيانا يتي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا ذنب سوانا yace muna zagin zamaninmu ana gani da ku muna aibanta zamaninmu alhali shi zamani baya da laihin komai in ba mu ba yace da a ce shi ma zamanin a ba shi damar yayi magana da shi ma zai tsine muna albarka ana gani da ku me yake nihi idan kaga zamani ya lalace to ba zamanin ya lalace ba waye lalace mutanen da ke a cikin zamanin su suka lalace shine sai yake bada misali ya ce wa laisa zi'ibu ya ukulu lahma zi'ibin wa ya ukulu ba'aduna ba'adun iyana kura duk dabancinta ba ta cin naman ‘yar uwarta amma ɗan adam zai iya zama ya ci naman ɗan uwan shi cin nama na gigara ko kuma cin nama na zahiri domin akwai masu cin naman mutane ko a cikin mutane to wannan shi ne kenan kenan dai zamani baya lalacewa sai dai mutanen da suke ciki su mi su lalace inna allaha la yughayyiru ma biqaumin la yughayyiru ma bi anfusihim babu tasammi bi qadi alqudati wa nahwihi babu bayani akan mutun ya sanya ma kanshi suna alqalin alqalai da kuma makamancin sa shugaban shugabanni ana ganin da ke ku jagoran jagorori ana ganin da ke ku masu hikiman masu hikima to duka irin wannan sunayen ba su dace ba don shiga gonar Allah ce domin idan an ce haka ana nuhin babu wanda ya kai shi mi hikima babu wanda ya kai shi mi iya hukunci fi sahihi an abi hurairah ta radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna'a ismin inda Allah rajulun tasamma malikal amlaki lallai inna akhna asmin ai suna da Allah ya yi zargi sunan da Allah ya yi kyama shine ma'anan inna akhna asmin inda Allah sunan da Allah ya yi kyama rajulun tasamma malikal amlaki mutunan da ya sanya ma kanshi sunan sarkin sarakai mai mulkin masu mulki la malika illa Allah to ku saurara babu mai mulki babu mamallaki in ba Allah ba qala sufyanu mitla shahanshah sufiyan ya ce kawon misalin shahanshah shahanshah farisanci ne sarkin sarakai shi suke ce ma shahanshah to kenan dai duka wannan kuskure ne wa fi riwayatin a wata riwaya aghyazu rajulin ala Allah yawm alqiyamati mutunan da Allah yahi hushi da shi a ranar alkiyama wa akhbathuhu kuma wanda yi kowa muni a wajen Allah sai ya faɗi wancan shine wanda ya sanya makansa sarkin sarakai ko makamancin irin sunaye wanda suka kama da haka qauluhu akhna'u ya'ni awda'u ma'ana mafi kaskanci a wajen Allah shine awda'u fihi masail al'ula annahyu 'ani tasammi bi malik amlak hani da aka yi game da mutum ya sama kanshi sunan sarkin sarakai ko mai mulkin masu mulki الثانية نبي أن ما في معناه مثله كما قال سفيان duk abin da yake da wannan ma'anar to yana shiga a ciki shine mithlahu ai duk abin da yake da ma'ana ta nuna girmamawa ta nuna kahi kowa girma ko kahi kowa kaza yana daga ciki ana gan da kyau ku kamar yadda sufiyan ya ce asalisa na uku at-tafattunu lit-taghlisi fi hadha lura da tsanantawa da aka yi game da wannan wa nahwihi da makamancinsa ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'anahu tare da kai tsayawa kai da kaji mutun ya ce sarkin sarakai ba yana nuhin bawai yahi kowa har Allah ma'ana tare da ba da niyan haka ake faɗi ba amma dai kuskure ne ba a faɗin haka ana gane da ke ku shine ma'anan ma'a ma'al qat'i bi anna al-qalb lam yaqsid ma'anahu tare da kai tsaye an san da cewa duk wanda zai cewa malikul muluk sarkin sarakai ba yana nuhin hatta Allah ba الرابعه نهدو التفطن ان هذا لاجلال الله سبحانه fadakarwa da cewa abin da yasa aka hana wannan shine dan a girmama Allah ya kasance babu wanda za a kamanta shi da wa da Allah maɗaukakin sarki kenan dai a taƙaice duk wani suna da zai nuna kahi kowa ba a san shi ana gane da kyau ko kuskure ne kuma misali na wani suna mai ilimin masu ilimi ko wanda ya kowa ilimi ko ana gane da kyau ko duk abinda da yake wata siffa ce ta Allah a ce maka kahi kowa ita to duka kuskure ne mai arzikin masu arziki ko malamin malamai a likitan likitoci yana shiga to duka suna iya shiga a ciki duka suna iya shiga a ciki eh masanin masana ko ma'ana wanda ya kowa sani gina duka yana shiga a ciki kaji likitan likitoci maulana mukutari da to a takaice dai eh eh gwani ba a koya maka ba ala gane to kun gona yawa gwani na gwanaye ko gwanin gwanaye to duka wannan yana shiga gaskiya yana iya shiga a cikin kamar don saboda irin wannan yana ƙara mutum girman kai ana gan da yana ƙara mutum girman kai ke sa hatta sunanan da ake ma mahaddata alkur'ani gwani gangaren ana gan da ke ko duka irin wannan yana yana ƙara mutum girman kai to duka irin wannan abubuwan ba su da kyawu shi yasa magabata ba su son wannan magabata ba su son wannan ka zo kai ta kamba masu kana ba su son haka Allah ya kare mu malam yace babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiri lismi li ajli zalika babin bayani akan girmama sunayen Allah madaukaki da kuma canza suna dalilin wannan ma'ana an sama mutum suna daga cikin sunayen Allah sai a canza wannan sunan an abi shuraihin annahu kana yukna abul hakam abu shuraih ya kasance ana masa mai yake da suna kinaya da abul hakam kenan baban hikima ba ɗa ba ne gare shi alhakam kawai don saboda hikima da ke gare shi ne sai ana ce mishi uban hikima ana gani da kyau kun ga shi ma uban kaza duka ishara ne zuwa ga ana nuhin kahi kowa kaza faƙalar lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa inna Allah huwa alhakam Allah shine alhakam ana gani da kyau mai hikima ko kuma mai hukunci shine alhakam alhakim shine mai hikima alhakam mai hukunci wa ilaihi alhukmu kuma zuwa gare sa ake mayar da hukunce hukunce faqala sai ce inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in sai ce manzon Allah abin da yasa suke ce mini haka dan mutanen mu sun kasance ne idan suka samu sabani suka yi rigima game da wani abu a tauni suna zo mini fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci tsakaninsu su farad ya kilal fariƙaini sai gaba ɗinsu ya zar hukuncin da na musu kina abin da yasa suke ce masa baban baban hukunci ana gan da kyau ko dan da ya musu hukunci kai tsaye sai kowa ya yarda fa qala sai ce ma ahsana hada ai wannan abu ne mai kyau ka rika yin hukunci kuma a yarda da hukuncin da kai fa malaka min alwalad fa malaka min alwalad wa inni diya ke gare ka ma'ana ɗiya nawa ke gare ka zano mini sunan ɗiyanka kultu na ce shuraihun wa muslimun wa abdullahi ina da ɗa shuraih da muslim da kuma abdullahi qala sai manzo Allah yace faman akbaruhum to waye babban su qultu sai nace shuraih shine babba qala fa anta abu shuraih to kai daga yau sunanka abu shuraih baban shuraih maimakon uban hikima ko ko uban iya hukunci rawahu abu dawud wa ghayruhu fi masail al'ula na farko ihtiramu asma'illahi wa sifati gimma sunayen Allah da sifofinsa walau lam yuksad ma'anahu koda ko ba a nuhaci koda ko ba a daniyan ma'anan sunan Allah misali yaro ne ke da suna Abdul Jalil sai kawai a rika ce mishi Jalil ko Jalilu ana gane da kyau ko cikin wannan kuskure ne domin Jalil suna ne nawa na Allah ko da yake ko a zuciya ba kana nihin Allah bane kake kira shine kake kira da sunan nan Allah kuskure ne sai dai a sa abdulkin abdukin ana gane da kyau ko ko kuma yaro ne da suna abdulmalik ana gane da kyau ko sai a ce mishi malik ko malik shi malik ya halatta a sama yaro malik don a cikin magabata akwai masu suna malik misali akwai malik bin anas imamu malik da a ce bai dace a sa malik ba da ya canza ma kanshi suna domin ya halatta in aka sa maka suna wanda baya da kyau ka canza maka ka suna ana gane ki kun ba sai kayan karago ba ana gane ki ko ba sai kayan karago ba kawai sai ka ce to daga yau na sake suna misali sabin musulunta in suka musulunta in suka sake suna ana ce sai karago manzo Allah ya sha sake ma sahabbai da yawa suna ana gane ki ko har matansa ma akwai da canza ma suna amma babu wanda aka aka yanke ma sabon rago ana gane da kyau ko amma sai in sunan baya da kyawu amma an sa maka suna kawai kace kai sunan baya da dadi misali an sa maka inusa kace um inusa bai da dadi to asali ma ai ba inusa bane yunus ake cewa kaga da ana ce maka yunus akwai dadi ana gane da kyau ko ku bani wani misali suna wanda bai da zakari kaji zakari in magana hausa suka ce zakari ko mace adda suna zakari sai an sa mata wando na saboda sunan maza ne ko da ce a shi mai sun zakari to ai ba zakari ba a hausance maki zakariya zakariya to to wannan a takaice da shi ne a saniya na biyu taghyiru lismi li ajli zalika ana iya a canza suna don haka an sama yaro suna na Allah in aka gane kuskure to sai a canza wannan sunan ana gane da kyau ko misali rashid rashid sunan Allah ne ar-rashid amma rashid ya halatta a sama yaro suna rashid ana gani da kyau ko rashid shiryayye rashid siffa ce ta Allah su siffofi na Allah ana iya samu mutum suna wannan misali ba a sama yaro rahman don rahman sunan Allah ne rahim ba a ce ma yaro rahim sai dai abdurrahim ana gane da kyau ko kina amma ana yi mishi rashid ana yi mishi malik aziz ba a ce aziz sai dai abdul abdul aziz na wannan shi ne kina الثالثة نؤك اختيار أكبر الأسماء للكنية وجن الكنية sunan babban da ake zabi me ake cewa alkuniya shine a rika kiran baban wani in kana da ɗiya to ɗanka na farko da shi ake alkuniya ana gan da kyau ku idan kana da ɗa kana da ɗiya sumayya mus'ab as'adu ba a ce baban mus'ab don shi ne a ɗa namiji a'a baban sumayya dai ana gan da kyau ku tun da ita ce mi ita ce babba ko da ku ita ce mace kenan da babban ɗa ake alkuniya yanzu misali ni ina da ahmad ina da abubakar ina da baraka ba a ce baban abubakar a'a ba a ja baban baraka don mi sai dai baban ahmad don ahmad shi an mi shi ababba wannan shi ne kenan babu man hazala bi shay'in fihi zikrullahi aw alquran aw rasul babu mai bayani dangane da wanda yayi wasa da wani abu wanda a cikin sa akwai ambaton Allah ko kuma akwai alqur'ani shine hazal shine wasa ko wasa ko ko izili duk ana ce mishi alhazal wa ƙaunullahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki wala in sa'altahu kuma da za ka tambayi su don mesa suke wannan sai su ce laye ƙulunna za su ce inna makunna na hudu wa nal'ab ai mun kasance muna ɗan kutsawa ne muna ɗan wasa kul ka ce abillahi wa ayati shin da Allah da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un ku kasance kuna kuna izgili kuna wasa ga dalilin sabkar ayar an ibn umar wa muhammad ibn ka'b wa zaid ibn aslam wa qatadata dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd hadisai guda biyu ne wasu wani hadisin ya shiga a cikin wani akwai wani abu wani ya faɗi wani bai faɗi ba to amma ga gaba ɗayan magana annahu qala rajulun fi ghazwati tabuk wani mutum ya ce ana a bisa kan hanyar zuwa yakin tabuka ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i ni ban taba ganin irin waɗannan makaranta alqur'anin namu ba an ragaba butunan ban taba ganin masu kwaɗayin masu son su cika ciki ba shine argab butunan ban taba ganin makaranta alqur'ani irin waɗannan namu ba son cika ciki gare su wala akzaba alsunan kuma ga su da halshe mai ƙarya babu wanda yake su ƙarya wala ajbana inda liqa'i kun babu wanda yake su tsoro a wajen yaki kinan gaci ga tsoro kuma ga ƙarya ya'ani yana nuhin ar-rasulu wa ashabahu yana nuhin manzon Allah da sahabbansa al-qurra'u makaranta faqala lahu auf ibn malik sai auf ibn malik yace masa kazabta kayi ƙarya walakin naka munafiqun sai dai kai munafiki ne ƙarya kake kai munafiki ne la ukhbiranna rasulullahi sallallahu kuma sai na gaya ma manzon Allah abin da ka faɗi fa zahaba aufun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga auf sunan sahabi ne ana gane da kyau kenan kana idan ka sama danka auf akwai usman bin auf kuma akwai auf bin malik yace sai na gaya ma manzon Allah abin da ka faɗi la yukhbirahu فذهب عوف الى رسول الله ليخبره sai عوف yaje wajen manzo Allah dan ya gaya masa fawajada alqur'ana kad sabaqahu sai ya samu qur'ani ya riga sa ma'ana kamin yanzu har Allah ya ba manzo Allah labarin abinda waɗannan mutanen suka ce izgilin da suke mishi da shi da sahabbansa faja'a zalika ar-rajulu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutunan da ya wannan izgilin ya zo wajen ma'aikin Allah wa kadir ta hala wa raki bana katahu alhali manzon Allah an ɗora masa surdi a kan raƙuminsa wa raki bana katahu ya hau wannan raƙumar tata faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innama kunna na hudu muhimmin kasance muna ɗan shanawa ne muna ɗan kutsawa ne wani ta haddasa muna ‘yar hira ce ta ɗan jin daɗi da dariya ana gan da ke ku wani ta haddasa hadisar rakbi muna irin in hirar nan ce da ake ta tahiya ana cikin tahiya ne ana ɗan hira don saboda a rage kewa na kuta'u bihi ana at-tariq muna rage wahalar hanya qala ibn umar ibn umar yace ka anni anzuru ilaihi zancen nan da nake muku kamar ina kallon wannan mutunan muta'alliqan bi nis'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ya dallahi ma'ana ya rirrike linzami na taguwar ma'aikin Allah wa innal hijarata tankubu rijlaihi duwatsu suna gugar kawahuwansa wa huwa yaqulu yana cewa abinda yake nuhi shine da yazo ya ya isko manzon Allah a bisa kan raƙuminsa ne yana tahiya shine sai rike linzamin raƙumin manzon Allah yana ba manzon Allah hakuri manzon Allah ko ya buga raƙumin shi na ta tahiya ya kyale shi har sai da ya kai kawahun shi suna jan me yake da suna suna jan duwatsu gir yana rike da abin yana gir manzo Allah na ta tahiya yana ta bada hakuri shine abin da yake nuna anan wa innal hijarata tankubu rijlaihi wa huwa yaqulu yana cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab mun kasance muna dan kutsawa ne muna wasa fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin da Allah da ayoyinsa da manzansa ku kasance kuna izgili la ta'tadiru kada ma ku bada wani uzuri kada kafartum ba'da imanikum kun kafurce bayan imaninku ma yalfitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi manzo Allah bai ma kallansa kuma sannan ba abin da yake kara masa sai maimaita masa wannan magana da yake yi da Allah da manzo da ayoyinsa kuke izgili kada ma ku bada kada ma ku kada ma ku bada wani uzuri ana ganin da kyau ko idan kuka lura anan a cikin aya a cikin wannan hadisin a cikin maganar eski sun yi izgili ga manzon Allah asali suwaye suka ma izgili sahabbai ne makaranta alkur'ani ko to amma duk da haka da Allah ya sabko da aya me yace da ayoyin shi da shi Allah da da manzonsa kina wannan me yake nuna wa ma'abota alkur'ani makaranta alkur'ani a matsayin manzon Allah suke domin al'ulama'u warasatul anbiya malumai magada annabawa ne da haka cin mutuncin makaranta alkur'ani kaman cin mutuncin alkur'ani ne kaman cin mutuncin manzon Allah ne kaman cin mutuncin Allah ne da ya sabkar da me da ya sabkar da alkur'ani ana gane da kyau ko to kun gani makaranta alkur'ani ne aka ci mutunci amma Allah ya saye wadan kuma Allah ya ce dalilin wannan ma sun kahurta Allah ka tsare mu da cin mutuncin makaranta alkur'ani fihi masail karkashin wannan akwai masaloli al'ula na farko وهي العظيمة itace mafi girma anna man hazala bi hadha kafa kafir duk wanda ya izgili da alqur'ani da ma'abotansa ya kahorta sai ya sake sabo sabuwar kalma shiga musulunci asaniya na biyu anna hadha huwa tafsirul ayati wannan shine tafsirin aya fi man fa'ala zalika ga dukkanin wanda ya aikata haka ka'inan man kana ma'ana kowa yayi wannan irin abin da wa'annan mutanen suka yi to wannan hukuncin ya haukansa asalisa na uku alfarku bainan namimati wan nasihati lillahi wa rasuli bambanci tsakanin annamimanci da nasiha ga Allah da manzo me yake ni da annamimanci ana wannan mutumin da aka yi wannan magana tare da shi da ya doko maganar ya tahi gayi a asali a matsayin me wannan abin yake domin annamimanci shine naqlu kalamil ghairi ila ghairi shine azamna a hira tare da kai sai ka doko hirar ka je ka kai ma wani ana gane da kyau ko shine annamimanci to shine nan malai ke nuna muna akwai bambanci tsakanin annamimanci na zunubi da kuma irin ayi laihi ka zo ka gayi don saboda a samu gyara ba su ko ana gane da kyau akwai lokacin da ka ɗauko maganar da wasu suka yi ka gayi ba annamimanci ba ne akwai wurare guda shida da al'imam ibn hajar ya yi waƙe game da wannan ya ce azzammu laisa bi ghibatin fi sittatin متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر يتي أبوى قدا شدة با أنمي منشي بني أنا تنبيرك واني كي da Allah inusa muke nema sai a ce wani inusa sai ka ce inusa ɗan gumtu ɗan gajere ko inusa ɗan yaro ko ɗan ana ga yadda ke ku dan guntu dan gajere hadi da kai aibi ne ko wannan shi ma daga cikin gigara to amma da ka faɗi dan guntu kinnan dan aiban ta shi ne ka faɗi ko dan mi dan a gane ko yawwa shine mu'arrifin ana gane da ke ku to ko kuma ka zo fada sai ka zamna sai wani zai sai wani ya tinkaro zai zo ya zamna sai ka ce ku yi hankali fa wane barawo ne don haka kowa ya kula da aljihun shi da ka faɗi wannan baka da lahi domin muhazzirin ne shine muhazzirin ka faɗi ne don ka ja mi don ka ja musu kunne don ka azo hauta hausu ko yauwa shine wannan kenan na gaba shine mu'arrifin wa muhazzirin azlamu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wanda aka zalunta mutum ne ya zalunce ka ana gane ku ya danware ka misali sai ka zo kana hudu ai wane dan danwara ne salula na ce wajen shi ya shaƙa mini ita ana gane da kyau ko sai san shaƙawa ma'ana ya cuce ni wajen sai da salula to baka yi laifi ba dan me dan saboda an mine ne an zalunce ka ne idan in mutum ya zalunce ka dan ka zo kana ganin zaluncin da ya maka baka da wani laifi sai dai da ka da ka hudu shi alkhairi ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan to daga cikinsu kuma mai yake da suna wani musiran fiskan wanda yake bayyana fasikanci a hili ana gani da kyau ku mutum ne wanda a gaban kowa ma shan taba yake to don kace a wannan mashayi ne ko a gaban kowa ma shaye-shaye yake babu da idan ka zo kace ai wani mashayi ne tun da dama shi ya bayyana mi ya bayyana abun kenan shi ya so a mi a haɗe shi da yana yin abun babu laifi shine wani musiran fiskan wa mustaftin mai neman fatawa ana gani da kyau ko misali matarka ce ta wani laihi sai ka zo ka ce matata nake gani da mazan banza tana hira da su me hukuncin wannan kaga wannan maganar da kaga ina aibanta take ba lahi bane dan saboda neman fatawa ne ka zo na gaba shine wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari wanda yake faɗin abun don saboda ya kawar da wannan ɓannar misali shi wannan da ya zo ya kawo labarin wajen manzon Allah don manzon Allah ya musu wa'azi ne su mi su bari shi ne wa man talabar i'ana tafi izalati munkari الرابعة نهدو الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله بمبنجي تكان عفوا ودى الله يكيسو دكما الغلظة على أعداء الله تننتاوى أكم مكيا مكيا الله كنا أقول لك تنده makiya Allah su ba a musu afuwa alkhamisa anna min al-i'tizari ma la yanbaghi an yuqbala akwai uzurin da ba a karba shi kunga wannan mutanen sun ba da uzuri amma manzo Allah ya kimi yake karbar uzurin su kenan akwai uzurin da ba a karbar sa babu qaulillahi ta'ala wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatu la yaqulanna hadha li idan muka yana daga cikin mutane wa'inda la'in a zakanahu rahmatan minna muka ɗanɗana musu wata rahama da gare mu min ba da zarra a masattu bayan wata cuta ta same sa layakulan na sai ya ce ha zali wannan na wani wa ma a zunnu sa'ata qa'ima kun ba na tsammanin ma kiyama za ta tashi wala in ruji'tu ila rabbi kun ma ko da kiyamar ta tashi an kai ni an mayar da ni wajen ubangiji na inna li indahu lal husna zan samu kyaukyawa a wajensa falunabbi annal ladina kafaru bima amilu to da sannu zamu ba wa'inda suka kafirta labarin abinda suka aikata wala nuziqannahum min azabin ghalis kuma da sannu zamu dandana musu azaba wadda take mai tsanani qala mujahidun hadha bi amali wa ana makhluqun bihi ana nuhin shine mutunan da zai fadin idan Allah idan ya samu wata ni'ima sai ya ce wannan aiki na ne ya bani ita ko kuma ni ai an halicce ni da wannan ma'ana mu wannan sa'a da ita aka halicce mu ko wannan kudin da ka gani aiki na zuwa ta ta bani wannan kudin da ka gani wa qala ibn abbas yuridu min indi ana ganda ke ko inna li indahu yuridu min indi yana nuhin kamar wannan alkhairin da ya same ni daggare ni ne yazo ba wanda ya mini shi ni na samu abuna wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi qala qatada ala ilmin minni bi wujuhil makasib ai abin da yasa kaga na samu wannan arzikin ko wannan rahamar ko kuma wannan alkhairin don saboda na iya nema ne ma'ana iya nema na iya kasuwanci na yasa na samu kuɗi wa qala akharuna ala ilmin min Allah anni lahu ahlun ai wannan rahamar ta same ni dan Allah ya san na cancanci haka duka wannan alfahari ne na Allah ya maka wata ni'ima maimakon ka tuna da cewa Allah ne maka ni'ima amma sai ka rika mi ka rika alfahari kana nuna ai kai kai ne ka samu abun ga ko kuma ka cancanci haka ne ko kuma a idan ka iya ne ka samu wa hadha ma'ana qawli mujahidin utituhu ala sharafin wannan shine ma'anan fadin mujahid an bani shine dan saboda wata daukaka da nake da wa an abi hurairah annahu sami'a rasulullahi yaqulu anna thalathatan min bani isra'ila wasu mutane daga cikin banu isra'ila abrasa shine mai cutar kuturta wa aqra'a da kuma mai mai kora ma'ana mai lalataccen gashi wa a'ma da kuma makahu wasu mutane ne guda uku daga cikin banu isra'ila fa aradallahu an yabtaliyahum sai Allah ya so ya jarabce su fa ba'atha ilaihim malaka sai ya tura musu mala'ika fa atal abrasa sai wannan mala'ikan ya zo wajen mai cutar kuturta fa qala sai ce ayyu shay'in ahabbu ilayka me kahi so a duniya yanzu kale ce launin hasan in samu launi mai kyau wa jildun hasan kuma in samu hata mai kyau wa ya zahabu anni allazi kadkazarani nasu bihi sannan kuma abinda mutane suke kyama gare ne ya tahi na cuta kala ya ce famasahahu sai wannan mala'ikan ya shaye shi fa zahaba anhu kazrahu sai wannan abinda mutane wannan kazamtar da ke tare da shi ta tahi fa'o'tiya launan hasan wa jildan hasanan aka ba shi launi mai kyau fata mai kyau ƙwale ya ce ayyul mali a habbo ilaika dukiya wace iri ka hiso ƙwale ya ce al'ibilu awil bakar ya ce na hison raƙumma awil bakar ko kuma shanu shakka ishaq marawacin hadisin ishaq shi ne shakka fa'o'tiya na katan ushara'a sai aka ba shi taguwa raƙuma mai ciki faƙwale sai ce barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka a cikin wannan raƙumar qala ce fa atal aqra sai mala'ikan yazo a wajen mai fama da kora fa qala sai ce ayyu shay'in ahabbu ilayka mi kai so a duniya qala ce sha'run hasanun gashi mai kyau wa yadhhabu anni alladhi qad qazarani an-nasu bihi sannan kuma ya tahi daga gare ni abinda mutane ke kyama da gare ni fa masahahu sai ya shahisa fa zahaba anhu sai wannan cutar da take tare da shi ta tahi daga gare sa wa uti sha'ran hasanan aka bashi gashi mai kyau qala yace ayyul mali ahabbu ilayka to wace irin dukiya tahi soyuwa gare ka qala yace al baqaru aw al ibilu saniya ko kuma raqumma fa uti baqaratan hamilan sai aka bashi saniya wadda take dauke da ciki qala yace barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka a cikin ta fa atal a'ma sai yazo wajen makaho fa qala sai ce ayu shay'in ahabbu ilayka mi kai so a duniya qala an yarudda Allah ilayya basari Allah ya mai domin da gani na shi na hiso fa ubsira bihi nas zai rika ganin mutane fa masahahu faradda Allah ilayhi basarahu sai ya shahe shi sai Allah ya mayar masa da ganin sa qala yace fa ayyul mali ahabbu ilayka to wata irin dukiya kai so qala yace alganam kananan dabbobi ka gani daga nan ma ka san shi baya da goni baya da zalama ko yace kananan dabbobi irin su tumkiya su nake so fa utiya shatan walidan sai aka bashi me yake da suna yar tumkiya wadda take mai ciki fa anta jahaza sai wannan tashi ta aihu wa walada haza fa anta jahazani sai wayancin guda biyun na saniya da raƙumi suka aihu wa walada haza ita kuma wannan sai ta aihu ma'ana yar tumkiyar da aka bashi fa kana li haza wadin min al-ibli sai dukiyar ta haɓaka har ya kai ga shi wancan na farkon yana da kware guda garke guda na na raƙumma wali haza wadin min al-baqar shi kuma wancan garke guda na shanu wali haza wadin min al-ghanam shi kuma wancan yana da garke guda na kananan dabbobi qala yace thumma innahu atal abrasa sannan wannan mala'ikan sai ya ƙara komowa yazo a wajen wancan na farkon dai mai cutar kuturta fi suratihi wa hay'atihi sai yazo masa a irin siffar da shi yake ada ma'ana da irin cuta ta mai ta kuturta fa qala yace rajulun miskinun ni wani mutum ne miskini wabnu sabirin kuma a bisa kan hanya nake kadin qata'at bi al-hibalu fi safari buzurina ya kare mini ana gan da ko a cikin balagurona haza wannan fala balagali al-yawma illa billahi thumma bik ba ni da da zai isar da ni a cikin wannan balaguran nawa in ba Allah ba sannan kai ma'ana ba wanda zai taimaka mini in ba Allah ba sannan kai da ka ji magana ka san mala'ika ne ko bai ce wa bika ba ana ganin da ke ko summa kina sai kawo sannan kai darasin mu na dazu ko as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan ina ina hada ka da wanda ya baka launi mai kyau wal jild al-hasan da fata mai kyau wal mala da dukiya ba'iran ka bani raƙumi guda a taballagu bihi fi safari wanda zan isa a cikin balaguruna ma'ana zan hau in isa da shi a balaguruna faƙala sai ce alhukuku kasira ka abubuwa sun yawa ana gan da ke ku masu kuɗin yanzu ma haka suke cewa ka zo ka nemi ramcen je ka goma sai ce ma abubuwa sun yawa ana gane da ke ku wannan shi ne kenan faƙala lahu sai ce ka anni a arifuka sai ce masa kai niwa kamar na san ka alam takun abrasa shin kai ada kai ma ba kuturu bane ya kazaru kan nasu mutane na kyamarka faqiran talaka fa ataka Allahu almala sai Allah ya baka dukiya fa qala sai ce a'a innama waristu hadha almala kabiran an kabiran ai wannan dukiya da na gade ta ne kakanni da kakanni mu ɗan mun gada ne ni ban taba zamantowa matsayaci ba kai ne matsayaci kala ce in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta to in dai har ƙarya kake yi to Allah ya maida ka yanda kake ada yace ta hide ban badawa da karshe sai ya koma yanda yake ma'ana addu'ar mala'ika ta karbu ko bata karbu ba ta karbu kala yace wa atal aqra fi suratihi wa hay'atihi sai yazo wajen wannan mai kora a siffar shi shi ma ta da faqala lahu mithla ma qala li hadha sai ya ce masa irin abin da ya ce ma wancan wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadha sai ya mayar masa da irin yanda wance ya mayar masa fa qala lahu in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta sai faɗa masa irin abin da ya faɗa ma wancan qala yace wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi sai ya zo wajen makaho a cikin surarsa da kamarsa fa qala sai yace rajulun miskinun ni mutun ne miskini wa ibn sabilin kuma a bisa kan hanya nake kadin qata'at bi al-hibalu fi safari fala balaga liya al-yawma illa billahi thumma bik yanda yace ma wa'ancan thumma as'aluka billadhi radda alayka basarak ina roƙonka ina hada ka da wanda ya mayar maka da ganinka shatan ataballagu biha fi safari ka bani yar tunkiya guda wadda zan saidawa da in samu abin da zan isa balaguro fa qala sai yace kuntu a'ma eh lalle a da na kasance makaho faradda Allah alayya basari sai Allah ya mayar mini da ganina fa khudh ma shi'ta kai ka ɗauki ma abin da kake so ga dabbobi na nan ka ɗauki abin da kake so wa da'ama shi ita ka bar abin da kake so fa wallahi la ajhadu ka li yawma bi shay'in akhadtahu na rantse da Allah ba zan hana ka ka ɗauki abin da kake so ba duk abin da ka ɗauka ba zan saka maido shi ba ba zan yi maka inkari ba fa qala sai mutumin yace masa amsik malak rike kudinka fa inna mabtulitum an jarabce ku ne bayan ka akwai wasu guda biyu faqad radiyallahu anka to kai Allah ya yadda da kai wa sakhita ala sahibaika yayi hushi da wayancin abokan naka guda biyu akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin yana nuna alkhairin makaho ko malamai suka ce wannan shi yasa Allah duk jarabtawar da zai ma mutunan kirki baya mai da shi kuturu duk jarabtawar da zai ma mutunan kirki baya mai da shi mai kora sai dai makamta an samu annabawan da suka mi suka makamce sahabbai da yawa wanda suka saurari karatunmu na sunan abi dawud na shekaran jiya sun yi bayani wasu daga cikin sahabbai da kamin su sai da suka mi sai da suka rasa idanunsu irin su aisha irin su ibnu abbas irin su jabir irin su ka'ab da sauransu ana ganin da kyau ku dan saboda alkhairin mi alkhairin makamta ashe idan Allah ya maida ka makaho alkhairi ne a hadisi ma manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya jarabce sa ya ɗauke masa ganinsa a duniya ya yi haƙuri to Allah zai ba shi aljanna ya maido mishi da idanun shi a cikin ina a cikin aljanna ashe dan mutum ya makamce wallahi wata hanya ce ta alkhairi Allah ya mi Allah ya mi Allah ya bude masa shi kuma kuturu ko a duniyance in ka diba mafi yawancin kutare mutanen banza ne mafi yawancin kutare mutanen banza ne ɗaya daga cikin malumai malam isa yalwa allah ya kiyaye sai ki bada labari ya ce wani ɗan'uwansa ne ke ba shi labarin wani maka wani kuturu da ya zo shi kuturun shigantakarsa duk in ya zo yana roƙonka kawai sai kuma sai wanda ya isko yana cin abinci sai ya rika kusa masa hannun nasa mai wari kun san hannun nasu wari ke gare shi sai ya taimaka haka sadaka sadaka ya gusan da mashi kusan hanci in ka mutsu ka bashi sadaka in abinci ne kuma sai ka taika wurin shi abinci shi ya ce ya ce to da ya zo wajen wani na mishi haka sai danna mishi tsawa kamar ya bibbige shi sai ke allah ka gani ko kai ka shayo ake mini wannan wulakanci inna lillahi wa inna ilaihi raji wai allah ka gani kai ka shayo ake mini wannan wulakanci ladabi ne wannan ga allah ko cin ko rishin kumya ne ga allah rishin kumya ne ga Allah haka kuma hausa ma suna wani karin magana suka ce wai aka ce da kuturu Allah ya la'ance ka sai ce la'anta ta yaushe me yake nihi tunda Allah ya yi shi kuturu ai dama ya riga ya la'ance shi Allah ya ɗebe maka albarka ce ai ce albarka ta yaushe da Allah ya ɗebe mini haka suke ana gane da kyau ko ba mu ce duka bane amma dai mafi yawanci kutare haka suke mutanen banza ne to a takaice dai abinda ake so in Allah ya jarabce ka kai ne ka yi haƙuri in kuma Allah ya azurta ka jarabtawa biyu ce akwai jarabtawa ta sharri akwai ta me ta alkhairi wa nablukum bi sharri wal khairi fitna za mu rika jarabce ku da alkhairi da sharri Allah ya yi ka mai kuɗi jarabtawa ce fitina ce Allah ya yi ka da talauci menene jarabtawa ce Allah ya yi ka mai ilimi jarabtawa ce shi Allah bai mutun jahili ba jahili shi Allah bai mutun jahili in kaga mutun jahili to shi yami shi ya mi shi ya so eh shi ya so shi wannan babu babu wani Allah yake jahili a ta shi ka nemi ilimi ma'ana duk abin da Allah ya maka na alkhairi ne ko na sharri duka sharaftawa ce amma mutane da yawa sun aza in sharri ya zo ne me jarabtawa abin da yasa sharri aka hi dokan shine jarabta dan shi ya himi shi ya hi wahala shi ya hi wahala shi ya hi daci ana ganin da ke ko shi yasa Allah yake la in shakartum la azidannakum in na muku ni'ima kuka gode mini zan kara muku Allah yayi ka da arziki godiyar Allah shine wannan arzikin ka sanya shi a cikin biyayya ga Allah ashkuru alal ata'i Allah ta'si bihi man ataka godiya akan ni'imar da Allah ya maka shine wannan ni'imar kada ka sanya ta a cikin me a cikin sabon Allah Allah yayi ka da lahiya yanda zaka gode ma Allah lahiyan nan kada ka sanya ta wajen sabon Allah Allah yayi ka da kuɗi kada ka sanya kuɗin na wajen sabon Allah shine ka gode ma Allah da abin Allah yayi ka da kyawu kada ka rika ma mata barazana da wannan kyawun kana ba su wahala ana gani da kyau ko shi ne kami shi ne ka gode ma Allah Allah yi ka da ƙarhi kada ka rika ma barazana da ƙarhi Allah yi ka da ilimi kada ka rika ma mutane kada ka rika shahintar da mutane kana zagin su don saboda Allah ya maka izini ana gani da kyau ko fihi masal kashi wannan akwai masaloli al'ura na farko tafsirul aya mun ji fasarar aya asaniya na biyu ma ma'ana mun ji ma'anar la yaqulanna hadali الثالثة نؤكما معنى قوله منجم أن رفع إنسا إنما أتيته على علم عندي الرابعة نهد ما في هذه القصة العجيبة من الإبر العظيمة منجي أبن دكي تكون نكسر نبما ماكي ندق وأزي ونديك ميجرما إن مكسامو دي دي الله بامولادا كسكري الله يغفرتامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله